الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar 29 ga watan rabi da awal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira da ba alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabu sala inda wato muka yi babu zikir aqidar sala babin da yake magana akan zikiri a ƙarshen wato sallah mutum ya yi da sallar sa hadisi mai lamba ta ɗariya talatin daidai za mu tashi kenan mun tsaya darasi na ɗari na arba'in da ɗaya za mu tashi darasi na arba'in da biyu kafin mu dora a kan babin da yake wa babin kofiyo a fi sala a wani littafin bai nuna haka ba amma dai kamar wasu littattafan ya nuna babul kushuwa fi sala babul da yake magana kan kushuwi a cikin sallah idan mutum ya idar da sallah ana buƙatar ya yi abubuwa guda goma abubuwa goma ake nema a gurin sa yayi wasu ma malamai suna karawa da guda goma sha ɗaya abu na farko shine istighfar astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah shine na farko Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram nabi wayannan guda biyu shine malamin kafi ko da mutum yana da uzuri to kafin ya tashi wa gurin da yake dole da biyan nan su waɗannan guda biyu duk uzurin sa an kira ka a waya ne wani kake a ka fara yin biyan nan haka nan liman baya juyawa ya fuskanci mamuti ya yi wa'annan biyu ana yin sallama da mai biyun jiwa kuskure annabi alaihi salatu wasalam sai ya fara astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya dal jalali wal ikram sannan sai biyu sai dora to kai ma kara da wani uzuri za ka yi wato zikirin bayan sallaka a hanya to sai ka fara yin biyu na zobe na uku la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولا دين له له سيكة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا دين له sannan na biyar sai ka yi albasu ya fi salihar subhanallah subhanallah talatin da uku alhamdulillah ko alhamdulillah duwan da ka faɗa daidai ne ko dai ka sa wawon ko ka cire shi ma talatin da uku allahu akbar ko allahu akbar talatin da uku idan kai wannan tasa'in da tara sai kuma ka cike nazarin da la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wannan ruwaya ɗaya ce ruwaya ta biyu in ba wannan ka ɗauka ba sai ka yi subhanallah ashirin da biyar walhamdulillah ashirin da biyar wallahu akbar ashirin da biyar ita ba a cike ta da komai a haka take in ba ka ɗau wannan ruwaya ba za ka iya ɗaukan ta uku subhanallah ta daya walhamdulillah sha daya wallahu akbar sha daya sai ta hudu subhanallah goma walhamdulillah goma wallahu akbar goma wayannan su ne azkafin da za ka yi da ladabi na biyar da ake bukata ga ne sallah in yi sallah kafin ya bar gurin biyu wannan shi ne na biyar sai na shida ayatul kursi za ka biya ta ita kuma za ka yi tawi a'udhu billahi minash shaitanir rajim allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخرها سنة سنة sannan na bakwai al-mu'awwizat wani wallahu falak ilasi ko wace ji an yi bismillah da ka'idar karatun alkur'ani in yi farkon sura ne ke bismillah ake cikin karatu kuma sai a yi ta'awuzi wannan shine ladabi فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم حين نوع تقل تقل على الرجال حين تقل يوا فيكما في متن يجي اللهم اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الغفور النبي يرى فقد wannan na takwas tana zaune Allahumma ighfir li wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur guda daya wai suka ce kana da dawa kai kari kana wannan gaba wannan fa ba a zo gurin da aka ce zaka faɗi bukatar ka wanda kake bukata ba wannan shine na takwas sai na tara اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني وهدني لسانه الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لسانها ولا يسرف سيئها إلا أنت ولا يسرف سيئها إلا أنت لا كبير ولا سنية لترى نقوم كما في كيف كفارة المسجد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wasu kuma suka ce to insha Allah za ka yi sai ka bar kafaratul majlis a karfi sai ka yi wa annabi salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim salati ibrahimiyya ka tuki sannan kuma sai ka kafaratul majlis wayannan su ake bukatar duk wanda ya sallah yayi kaga yanzu ya rage ina wanda kai sai ka tambaye haka muke yi yayin da kowa ya zai sallah wai na abubuwan haka kake yi sannan sai ka roƙi abin da kake so ai an faɗa cewa ya halatta mutum ya roƙi abin da yake so a gurin Allah madaukakin sarki ba jama'i ba a yi addu'a amma ba jama'i ba kowa ya addu'a akan kansa ya halatta to amma ana buƙatar kafin ka yi wannan in kuma malalaci ne kai sosai to kafin ka yi addu'ar ka yi wa'annan abubuwan guda biyu istighfar uku اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام bayan ka gama da wannan kai abin da za ka wannan shi ne abin da malamai suke kawowa don gani da abin da ya shafi wato zikiri bayan sallah to bayan nan kuma sai babu kusuwa a cikin sala babu da yake magana kan kusuri samu wato halatto da zuciya da tsoro a cikin wato sallah mutum ya rika tsatsan da kansa ya rika halatto da ubangijin sa a sallarsa ana aisha radiyallahu anha an karɓo daga nana aisha Allah ya tsara mata yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lallai annabi tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi sallafi khalifati ya yi sallah da wata riga ko bayani domin alhamisa shi ne kitabun murabba'un lahu a'lam riga ko mayafi ne zane zane shi ne kamisa annabi ya yi sallah da wata riga ne zane zane ko mayafi ne zane zane fa nazara ila alamiha nazara ta annabi yana cikin sallah sai kalli wannan zanen kallo ka iya cewa wani kallo daya ya kalli zanen na jikin rigar kanan man sarrafa yayin da annabi ya yi da sallah kana bi ta ila abu bi kamisa fi hadi wannan rigar da ku zo ku tafi da ita ila abi dahab zuwa ga abu dahab a zo a kai masa wa tuni bi an bijariyati abi jahab ku je ku ce wa abi jahab ku mai mata wannan ku ce ba ni dai rigar ta gurin sa wannan ba na so kyauta ce ba ka kawo annabi alaihi salatu wasalam amma sun ce a mayar baya so a ba shi wata wannan dai da aka kawo baya so me yasa inna dini fa innaha domin wannan rigar da ka bani alhaqni aniban an salati ta shagalar da ni ɗazu a cikin sallata saboda je jina ce a mayar baya ce alhatmi an salati ko alhatmi alifan an salati ta shagalar da ni ta ɗauke min hankali lokacin da nake sallah ɗazu to kun ji domin al'ambi jaliya shi ma shi ma sun ce kisa'ul galil riga ce mai kauri ita kuma ba jaliya cikinta to sai annabi yace ita za a kawo maka ba wannan ba shi kuma da zai maka kyauta kaga ya ya dauki wanda ta kowace kyau a gurin sa domin kyauta tana yi ne ga wanda kake girmamawa kake kauna bambancin da sadaka ke sadaka ku kana ba mutum ne ta karuban da kuma tausayi tausayin da kake yi shine sadaka amma kyauta wanda kake girmamawa kake so shi kake kyauta shi da yanzu zuwa nan ne sai ke kafa to saboda haka duk babi ne mai kauri shine kamita abin da zamu koya a wannan hadisin shine ya halatta mutum ya sa riga ne zane zane shine malamin suka ce zaka iya sa an ka zo sallah in dai zaka shagalar da kai sai kai amfani da wanda take daidai misali wanda ba za ta shagalar da kai ba ya halatta a sa kawai ne ke bai halatta ba ya halatta sannan abu na biyu hadisin yana nuna mana ya halatta kaɗan yi tunani a wajen tadabburi a sallah na wani abu da zai kawo maslaha ga al'umma wani abu ya faɗo ba kai tunani a kansa ba laifi ba ne in dai ba dogo kai ba domin an faɗa ga musamman sallar da ba a karatu a bayyane za ga tunani ya fi zuwa don ka tunano na abu da kake gani na wasu lahani da wata al'umma ba laifi don ka san kana ta da sallah wani jela ne yake zuwa mai tura kingal haka annabi ya kira wuri kingal sai ta gaya ma abubuwa duk inda ka manta kaza da ka ajiye in ji zai gaya ma ya ce ma zance daban-daban abu na uku ana kwadaitarwa akan kujeri a sallah Allah ya ce kada aflahal mu'minun alladina hum fi salati muqati'un hakika mu'mine sun raba wata wadanda suke samun kujeri a sallar saboda haka ana buƙatar mutum ya halarta da ubangiji madaukakin sarki yayin da yake sallah na hudu an kwadaitar da mutum cewa kada ya zama mai waiwayi a sallah in ta aka ce za ga hadisin hadisi Anas dan Malik cewa Annabi alaihi salatu wasalam idan zai jiya idan akbala akbala jami'an ko za adbara adbara jami'an in zai fuskanci mutum gaba ɗaya yake fuskantar sa in zai jiya ba haka Annabi baya waiwaye me yasa saboda waiwaye alama ce ta matsoro eh mutum zai ta duba ya ga ko an biyo shi ko abin da ya kama da wannan to Annabi baya waiwaye sam sai zai jiya gaba ɗaya ko ya fuskanta gaba daya sannan hadisin yana nusar da mu karahancin tsawata masallaci a karuri a tafi shi ne irin yadda ake kwaba makuba ko gwal kaga ana ta yi kamar yadda aka yi a harami alharamai kan wani ya ce don an yi alharamai a maka da madina shi ke da ya halatta ya halatta ba kawai sun ga suna da kuɗi ne gaba ya amma Allah ya halatta ba ko me suka rubuta saboda haka domin wani ya ji ai kuna gani wanda suka ji za ga wani kallo kawai yake ana zalla shi kallo yake ta kallon gurare to wannan ne ba a so wani zai ce to ina malaman shi da aka yi wannan suna nan abubuwa nawa aka yi suna nan a wani abu aka zartar da shi ba sai ba sai dai shiga ana yi ba a wani lokacin shi ne wani ya kace ga dan kallo a shi ke ne da kwamiti ko da alfa da omega sai abin da yake a sai abin da ka gani domin ka matsa musu za su cire ka domin kawo ka kai to shi sa mutum ya yi karatu da zo wai da ƙanki a ai har yanzu bawa ne ko karatu kana so ka ji dadin ka to ka zama liberal to sai ka faɗa abin da Allah yake ce da manzon sa to saboda haka wannan tazwikin da kuka gani an yi a harami ba kai da wannan hadda gwalagwalai da za ga duk an rubuce wa annal masajid lillahi wa kaza duk wannan hadisan sun san su wallahi sun san saboda haka wannan shi ne to kaga tajrik da rusu a wannan bango bangwayen da masallaci da ake duka yana cikin abubuwan kuma annabi ya faɗa ba yana cikin alamomin tashi alkiyama irin waɗannan mutum ya dauko maimakon ya dole samu kuɗi sai koma tunanin duniya kuma ko ka je ka ga matattakala ta limbari kawai ta gwal a ta inda za a taka har za mu zo mu ji a wani hadisin har hadisi ta ce mai zuwa Allah ya ara mana lokaci ai babu juma'a har ta taunawa aka yi azami aka gina da wata irin buki aka gina gumbarin annabi sai da zaɓen ka da tauna wannan wata bukiya ce wasu na bukiyar goro ba wasu na ta kaza haka ba da gwal aka yi ba kuma ka san yana son gwal din mala'ika jibrilu zai kawo ko ba zai kawo ba to kai ma ka samu wannan jiraji to wannan shi ne sannan ya halatta mutum ya karɓi shi sa za ku ga annabi ibrahim alaihi salatu wasalam lokacin da yake dan yanka dan sa annabi isma'il da ne da ne aka fanke shi wa fadainahu bi dinin abi qatan ragun to wannan kahon da aka yanka ragon tun zamanin annabi ibrahim alaihi salatu wasalam har zamanin annabi yana cikin kawon yana cikin ka'aba ina ji kawon nan bai kata ba bai salwanta ba ba sai zamanin abdullahi ibn zubai lokacin da aka yi gobara a ka'aba sannan kawon ya yi tafiyar amma ya daɗe da annabi yake da cikin ka'aba zai sallah sai ce a ɗauko ya fi a rufe man wannan kawon haka yake to kaga wannan za ku wani darasi shi ma a ƙarƙashin wannan cewa annabi baya son tabiye to sannan abu na shida za mu koyi cewa za ka iya karɓar kyauta a gurin mutane amma da sharafi idan ka kyautar ba za ta ba ka kaskanci ba wanda zai ma kyauta daga baya zai ba gobe in ya kawo ka ce ba ka so ina yi gwagwori ba yasa tunani duk abin da za a kawo ma ya zame ma matsala daga baya in ya kawo ka ce kaga dai annabi ya ce an baka kyauta ka karba saboda yake bambancin da sadaka to amma duk wanda zai zo ya yi ta da wata manufa to za ka karba sannan kuma ce cewa ya halatta nema kyautar tunda shi ya baka kamar ka ce a ni ba kaza za ka ba kawai ne ce na dan ni na baka du'a sai ka bada abin da ba zai mun amfani ba kawai ni kaza za ka ba in dai ka isa sai wai wato yana girma maka da waye kace ni ba wannan nake kaza za ka ba ni tunda ai ba ni na roƙe ka ba kaza ne zai mun amfani ya halatta ne dalili annabi ya mayar wa abu jahal yace a mayar masa a gaya man shi an bi jami'a yake ce kuma ya aiko mata ita shi ne wasu malamai suke cewa to ya aka aikawa shi abin jaham da rigar bayan kuma annabi ya guje ta sai wasu suka ce saboda shi baya gani jirgin rigar da zai sa dinkin ta ba za ta wato ba za ta shagaltar da shi ba wasu kuma ka ce a yana gani amma shi ma da aka dare ita ba zai sa ya sallah ba saboda haka wannan shi ne kyauta yana da mahimmanci ka karɓi kyauta amma ka kula da wurin wa za ka ba ba ka ba ka lura da wannan sosai eh kar ka zo ka zai ma fitina a baya lokacin da haruna da su ya aika da imamu malik kyauta a lokacin ana tsaka mai wuya ana cikin wahala kamar irin wannan yanayin na abinci sai aika masa da jaka gwalagwalai ne a cikin yawa aka ce gaji in ji shugaban ƙasa ke ta ya gode ana zaka da ne ana kwana biyu ba sai shugaban ƙasa ya ci robar da cewa wai yanzu ya rika koya musu karatu a fada sai imam malik ya ce a je a gaya masa kyautar nan da ya ko ba a buɗe ta ba haka yake masa kaga in ma saboda wallahi da shi je ne tana karantarwa sai ka zama very very careful tsakira careful ba domin idan baka zama wato kana da kana'a ba contentment ka zama mai kwaɗayi to ba za ka yi karko ba ba a karko wanda ya baka abu dan kauna da kuma shi ma sai ka duba yanayin sa amma wani yayye ka ce a saboda kai ya zo ya zame wa fitina ballanta za ka yi kuskure ka ɗaga waya ko ka tura wa mutum kana son kaza kar ka soma ولو أن أهل العلم كانوه كانوه ولو عظموه في النفوس لعظم ولكن أهانه فهان وذلت محياه بالأدماء حتى تزحم da ma abota ilimi sun kiyaye ilimin su da shi ke da sai a ba su martaba za a gaji yadda baka kai kana da wato ilimi yawan gaske ba amma za ka ga martaba ka tana da sai yake walau azamu hussein da kuti la umri ba da sun ci girmama ilimin su a zuciyarsu da an girmama ilimin ne ga yake walakin ahaluhu fahana sai dai su ba abota ilimi su suka wulakanta ilimin sai wulakanta wadanna su mahayyahu suka kirbuta tsayar ilimin bil adama ita hanyar kwaɗayi hatta ta da a mahaifai da aka yi wasu ilimi za ga wani kowa ya kai yana ganin za ka ce ba zai ɗaga ba ko da ya san roƙonsa za ta ko kuma a gaban yayin ka ne ɗaga ya ce kun gani malamin ku ko kun gani a gina yanzu yake a wani ke kama kwano ina gaya ba ki ya kamata ka kima ba kamar ta ba ilimi ko da yaushe in Allah ya ma ilimi ya baka ilimi to kamar ta ba ka kiyaye wannan martaba domin ita ba a ba ta yi wa wuri amma wallahi kana raina wannan abu to za ka raina kanka abin da rafi sai da su bari mu tafi makarantar mu irin shugabanni na da sai ya tura kaga mutum shugaba zai zo da ana fara zuwa da kujerar sako in za ka ga ana tashin da nan gurin duka tare da girman gwamna zai ko ba lokaci kawai ya zo muka yi ya ce to kowa ya tashi aka kawo kujerarsa aka dasa yau ya yadda zai zo makaranta amma ban gurin da daban imam malik yana fitowa sai ya ga kujera ba ga yamar ba sai ce wannan ba ya ga cewa ai da tattalin zai ne ne sai ya dariya sai ce to a ga yamar al'ilmu ya adu wa la yu'la alayhi yace ku ga masa ilimi shi yake a sama komai ba a hawa kansa yake ni ma a kasa nake komai ba a kasa ni zauna dan girman Allah wato in kana duba wayannan misali na wayannan bayan Allah ko sai ga kawai zahaban nasu wa wakil islam Allah bayan Allah na kwarai sun gaba an bar tarkace kawai wallahi da ya zo aka gaya bar sai su ga ɗauke kujerar sai ko ba kasa shi kansa in ka duba matsalar shi kansa haruna da shi ɗin za ka jinjina ba ya yi da cewa lallai ilimi shi ake zuwa ba shi yake zuwa ba ya yi da ilimi ne a sama to waɗannan abubuwan da ya kamata ko da yake wato a kiyaye a matsayin ka na malami a gaishe ka walima ka zubo abin da babbar riga kar ka so ba wallahi ganganci ne ka gama zubar da kimarka idan an gamu an matsu ana so a baka za a biyo ka ne amma ka je a rika kokawa da kai akan abin da ka fi karfin ka a ai girma ya faɗi kuma to akwai abubuwa da yawa da mutane suka kiyaye lallai wato martabar su za ta zauna za ta zauna to wannan shi ne ya ce yake na bakwai barin duk abin da zai shagaltar da mutum gaban ambatan Allah ko da wannan abin halal ne lalle ya kamata ka bari idan zai haifar ma da tsana haka yake sannan na takwas suka ce idan za ka mayarwa da mutum kyautar da ya ba ka zai amma dalilin dawo da ya domin abin da ya sa ba so ka mayarwa da mutum abokai ke ka mujanta shi kuma wannan abun ba a san sa musulmi to ka faɗi dalili abin da suke magana da sannan wannan hadisin ka'ida ce wajen mai sabbin zari'a da imam malik yake amfani da ita wato abu ba haramun bane amma dan kai ya kai da haramun sai ka ga layi shine sabbin zari'a sannan abu na goma hadisi yana bayani akan wato kyakkyawar ɗabi'a ta annabi alaihi salatu wassalam sannan na sha ɗaya ya halatta annabawa su karɓi kyauta mun ji wannan amma idan ya ga idan suka ga wannan kyautar tana da akwai maslaha wannan shine karshen babu shi ma hadisi ɗin ya kawo باب الخشوع في الصلاة في باب نجم باب الجمع بين الصلاتين باب اللي يجي مكان عشان جمع هذا صلى مدازي في السفر يعيش فيها domin haɗa sallah abin da ake nufi wato a ɗauko ta farko ta shiga ta biyu ko ta biyu ta dawo ta farko shine haɗin sallah asali abin da muka sani shine wa qimis salata tarafayn nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at yana yake zalika dhikra da zakiri shine asali ko ta sallah ayi ta a farkon lokaci akan lokacin ta ba ka janyo wata mutum ya asali a cikin salata da dilusi shamsi ila ga takin layli da qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana masbuda aga wannan ayat da ba ta nuna ko ta sallah ayi ta a lokacin ta dalili na uku misali kai da aka bai mun salata ko fadkuru Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fi fi faidat ma'anantu fa aqimu salat inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawqutan wannan dalilai ne akai sai hadisi hadisi jibril hadisin abu mas'ud ko kuma da bin ali al-badri imam malik da shi ya rubi muwaddansa malam bukari ya kawo a cikin littafin sa amma ba a farko ba shi amma imam malik ne daga wannan ya rubi a cikin muwadda farkon muwadda hadisi farko shi ne hadisi jibril wanda malaika jibrilu ya zo gurin annabi alaihi salatu wassalam yayin sallah da shi a lokaci na farko da na biyu da na uku da na hudu da na biyar duk lokutan wannan shine shine um, hadisin jibril da ake faɗa to kafin mu zo mu ji hadisin mu dawo kuma ga abin da muke so mu faɗa bari mu bi hadisin mun ji dai yanzu za a haɗa salloli biyu a za da la'azar kuma masu alaƙa da lokaci ake haɗawa a za da la'azar magrib da shiga asuba ba a haɗa ta da kowa domin lokacin da bai yi alaƙa da kowanne ba amma a za da la'azar suna da alaƙa magrib da isha suna da alaƙa أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر عبد الله بن عباس الله يقرا masa ya yace manzo kira da abin da Allah ya tabbata gare shi ya kasance yana hada sallah yayin tafiya sai tafiya yayin tafiya tsakanin azhar da al'asr idza kana ala zahri sayri shi ma in yana kan tafiyar ba ya kan da zai tafiyar ba yana cikin gaba an riga daga nan za a tafi abuja ko kaduna amma wuce tura to ake so a jalla sai karfe da ya yi jabi da rabi sai a tsaya can wajen shirobawa ko abin da ya kama da nan kawai a yi jalla za mu zo mu faɗi kaɗaɗin mai ko ta kai wayannan dubban da turi misali da ake magana dawa su uku ne kaɗaɗin ta kai turi ويجمع بين المغرب والعشاء الذي يرى هذا مكان المغرب سيئين أبو حنيفة أبو رزا با سنة أجي هذا duk wannan da ta hada ba sai ba sai ta muzdalifa da arafa kawai domin wannan su annabi ne a gurin abu hanifa saboda haka wannan hadisin kaga kai da abin da zamu koya karkashin da shi ma kafin mu dawo kan maganar shine alaƙi tsakanin haɗa sallah guda biyu yayin tafiya tsakanin azhar da la'asar maghrib da isha sannan na biyu wato halaccin haɗa mai sallah yayi idan ya hau kan lokacin da yake tafiya ya halatta cewa ya ya ya haɗe sallarsa kuma ya kasur inda za mu zo magana kasur a gaba to a nan magana da nake so ni ina dalilin da yasa ake haɗe sallah da damuna ana ruwa sai kawai annaba dai salatu wasu lalata duk a haɗa sallah saboda ruwa ba ko akwai hadisi akwai wanda ya sani a ce ma saboda ruwa annabi ya hada sallah babu amma akwai hadisin abdullahi dan abbas da yake cewa kuma da yawan malamai sun rawaito yake annabi alaihi salatu wassalam ya haɗe sallah masu alaka da juna azhar da la'asar maghrib da isha yake min ghairi khawfin min wala safar yake haka kawai ba tsoro ba kuma halin tsoro ba halin tafiya ba domin halin tsoro Allah ya gaya ba wa idza darabtum fil ardi fa yaj'al alaykum jira'un an taqsuru min as-salati in khashum an yaghfirakum alladhina kafaru saboda haka ba tsoro ba tafiya a zai ya haɗe sallah kaga wannan ka kalli mafhumul mukhalafa shine ake daga cikin dalilan da yake sa a haɗa sallah akwai ne akwai tsoro gari yana cikin tashin hankali to ya haɗa halatta in muka zo yanzu sallah azhar ko sallar magariba domin yanayin da ake ciki cewa ce to liman ya ce ba za a haɗe da isha'i saboda ba san halin da ake ciki ko za a iya samun daman ba da za a zama ko kuma a gwamnati ta sa kafi cewa duk wanda a gani karfe bakwai kawai a kamar ba ruwan da musulmi ne a ganin ko ma zuwa kawai a kamar saboda haka sai kawai liman sai ya kalli mutane da ke zama a zamu haɗe sallah alfawus ke nan wala safari ko tafiya tafiya sai mutum yana halin tafiya zai haɗe sallah zai kuma jinsi bai da salatai kun ji dalilin na biyu to na ka samu ruwan sama sai wani hadisi ne zo yake min gairi khawfin wala matsari annabi ya haɗe sallah da ibnu abbas ya haɗe sallah ba tare da tsoro ba ba tare da ruwa ba sai ke nuna ashe ruwan sama duk da annabi bai taɓa yi da yana sa a haɗe sallah kun fahimta da kyau ko don wani wanda ya iya mutu zai zo ce da kai bai taɓa yi ba zai kace eh amma min gairi kofin wala matsari alhukumu ya duru ma a ilatihi wujudan wa adama ka'ida kenan duk wani hukunci da ka sani yana tafiya tare da hukuncinsa a illa ta illa dalilin da yasa aka yi to illa da ta sa aka yi saboda tsoro nan ma saboda ruwan sama to karewa ma da wani hadisi ya zo na ibn sahih ibn kudaima da ya zo shi ya haɗa duk uku a jere annabi alaihi salatu wasalam ya haɗe sallah ba tare da min gairi kofin wala safarin wala matsayi an wutar da kai ya yi sallah ba tare da tsoro ko tafiya ko ruwan sama ba duk uku to anan wani dawo wani gudu abin faɗi gaba ɗaya da jelar da suke ta ko kuma asibabin bari mu gama faɗa asibab kaga a cikin asibab yanzu mun gamsu dalilin da suke za a iya sallah akwai tafiya hadisin ma karara a kan sai zo akwai tsoro sana akwai ruwan sama saboda wannan hadisin da muka gani to bayan jifa sai rashin lafiya kamar yake haza hadisin hamna bin ja'i in za ku iya tuno da hadisin kitabul hayd mun biya anan wanda take jinin cuta kaga su jinin su baya kakkautawa ke ta dubari sai annabi ya ce mata ki yi sallah ki rika haɗe a zahar da la'azar yi alwala ɗin ki sallar da shi zamu ta akhir shi kuma anan ne zamu zo magana ta akhir cewa wanne ne ya tabbata da zamanin annabi alaihi salatu wasalam ta akhir ko ta gadi shi ma mutum ne malamai suka ce akan wanda bai tabbata ba a hadisi saboda haka annabi ya ba ta fatawa a matsayin ta na mara lafiya cewa ta rika haɗe sallah biyu azab da la'asar ta yi ta a lokacin la'asar magrib bai ja ta wani jini ya tura wajen isha'i ta yarwa na ɗaya sallar ta ko jini ya ci gaba da zubowa ba komai in tana idan da sallah da sai sallama ta biyu to alwala ta kare in za a yi wata sallar sai a kuma alwala su karewa alwalar su yana karewa ne da sallama daga cikin dalilan jini akwai ujiri kamar likitoci shi kuma hadisi Abdullahi da Umar wata rana Abdullahi da Umar ya haɗe sallah saboda wani dalili zai yi wani abu yace ai annabi ya ce in kana da wani abu saboda gudun kan sallar ta ko sai a haɗe sallar saboda haka shi ne aka bawa likitoci da wanda zai shiga jarabawa ba yadda za ka yi ba ko da musulmi ne kai wata kila ba mutum ya je kasar da ba musulmi ba ne za a shiga jarabawa karfe biyu za a fito waje biyar bai kamata yi jinkirta la'asar ba sai da haka za da la'asar zai shiga tiyata ana awa goma ba a tiyata ƙwarai kuwa ana yi to sai ya haɗe sallata wanda suke da alaƙa a za da la'asar shi ke da inda dare ne za a yi magarba ta yi za a haɗa magarba da shi to wannan shi ne wajen saboda abdullahi abdullahi ɗan umar to ina ka samu hadari shine magana da nake so hadari to za ga wasu na wata hadda karambani mutum da zai ce wai ya gama duba ko ina bai gama wannan kuskure ne me yasa da annaba alaihi salatu wassalam ya haɗe sallah sai yake arada Allah ya hawi da ummatahu wannan nake so ku rubuta annabi ya haɗe sallah ne dan kada ya tsananta wa al'ummar kaga an gaya ba illa to shine suke da ka'ida a cikin mawqa'idul fiqhiyya al-mashaqqatu tajlibu at-taysir wahala tana janyo a sauƙaƙa abu sannan mu kiyaye haɗe sallah ruksa ruksa ce annabi ya faɗi dan ka a matsawa al'umma kar a matsawa al'umma rukuta ce ce rukuta kuma daman liman ce ba ta mamu ba babban matsalar shi ne kawai a zo a shigo sallah wani kalli liman ya ce ma haɗe mana sallah wannan kuskure ne liman ce yake in ya ga dama zai ce ba zai haɗe ba shi kaɗai yake da wannan dama domin rukuta ce ba azima ba shi ne kawai bambanci da mutane ba ta fahimta sannan ana yin haɗe sallah ne ne matsar ruwa kai awul mutawakkaya kai ta goma ta ko an yi ruwan an gaba ga duhu a gari aka ce ya halatta a haɗe sallah ya halatta ba dole ba ne amma yi mun ya ga yiwuwar a haɗe zai haɗe in ba ka zautu ka ta gona masallaci in da rashin da ya zai yake shi ne kawai a to wani zai ce wajen mai hadari zai taso a haɗe sallah a kan ne kuma ya hau ya cikin kwamfanci don mai hadari zai haɗu a haɗe sallah kaza kaza kaza kaza a to ai ba ana ruwan sama ba Allah sai ka tambaye shi cewa to je ne ake ana sallah sai ce wai ana ruwan sama sai ka ce da shi to ana ruwan sama annabi sai ka zauna a gida wai ka kuɗi to ake da kiran sallah in yazo yace ala sallu bi aliku kowa ya sallah gida wai ce ka fito ka ciki in kai mura ba wanda ya saka wai ce ka fito ka'ida ce na ruwan saman ake idan an yi ruwan an dauke sai wani hadari ne kuma haduwa kaga an yi ruwa an dauke ga tabo ga wani hadari sai liman ya hada cikin to ake liman ya rawa kaci kawai ba ga maza a rikai ba bayan kwamitin masallaci ne za su saka a gaba ba ba wasu ne za su zo kawai sako a'a ba su bane in dai an yadda liman ne kai da ne da karatun ka kazo to kai za ka faɗi ne zai in ya gada ma